أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da a muke karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud za mu tashi a za mu tashi a shafi na na 117 shafi na 117 inda ya buɗe babin da cewa hadisun khadiyar wato wani hadisi mai mugun hatsari hadisi mai mugun hatsari Allah ka tsare mu da hatsarinsa mun karanta hadisin hadisi ne na wanda aka samo shi daga abdurrahman wanda ake kiran shi abdullahi dan mas'ud yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya abin gaskatawa ya ce ya ba mu labari ya faɗi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda ake halittanmu yadda kowanne a cikinmu yake zama a cikin mahaifiyarsa ya zauna kwana arba'in yana ɗigon mani ya canza ya zama gudan jini ya kwana arba'in sanan ya canza ya zama tsoka ya kwana arba'in in ka hada kwana ɗari da ishirin wannan kowa a cikin cikin mahaifiyarsa alaihi sallallahu alaihi wasallam ce haka Allah madaukakin sarki ke sami daga nan ne fa sai kuma Allah ya turo mala'ika mala'ikan nan sai a umarce shi ya busa masa rai in ya busa masa rai sai kuma a tashi ya rubuta arzikin wannan rai ya rubuta ajalin wannan rai ya rubuta aikin da wannan rai zai a wannan duniya ya rubuta wannan ran ɗaya daga cikin biyu ko dai ya zamo ɗan wuta Allah ya tsare mu ko kuma ya zamo ɗan aljanna Allah ka sa muna ciki shine annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen hadisi yace a iya samun mutum yayi ta aiki yayi ta aiki yayi ta aiki aikin yan aljanna saboda shi ɗan wuta ne sai dabda lokacin da zai mutu sai juye aikin gidansa shi ke nan mutu ya shiga wuta Allah ta tsare mu sannan za a iya samun mutu ta aikin yan wuta saboda shi dan aljanna ne sai kuma lokacin mutuwa idan ta zo kafin ya mutu sai juye aiki yan aljanna sai shiga aljanna saboda shi dan aljanna ne na san malamin yayi bayani wannan hadisi don kar wani ya dauka ya ce aho wato bari kenan mutum ya yi ta aikin yan wuta yanzu kun gane hausar kasan shaidan kar shaidan ya ce ma aha shi kenan yanzu bari mutum ya zama mara kirki kawai saboda idan an zo mutuwa sai ya juye na ya aiki aljanna ba haka hadisi ne ke koyarwa ko kaɗan ba haka yake faɗi idan mutum yake zama mutumin kirki tun a farkon rayuwarsa ya miƙe me yasa ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa saurayin da ya tashi a cikin musulunci ma albishir da shiga inuwa na shi gaba ɗaya samartakan shi ma bai yi wasa a ciki ba shi addini yayi saboda wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin mutum bakwai da za a sa inuwar Allah ran da babu wata inuwa sai tashi kenan kaga ba cewa ake mutum ya lalace ba a rahamar Allah ne Allah ya sa mutum ya daidaitu yana taurayi ya daidaitu yana girmansa kuma ya mutu kuma insha Allah duk wanda ya wannan zaka ga Allah ya cika masa da imani zaka ga Allah ya cika masa da imani saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka nan ayyukan da mutane suke da irin shi ake karbar rayuwarsu wannan shine mafi yawa mutum yana ta kokari Allah madaukakin sarki inna Allah la yudi'u ajra man ahsana amala Allah bai tozartar da lada wanda ya kyautata aiki eh ba ce ake mutum zai yi ta aiki mai kyau yana jin tsoro kai ji a ana jin tsoro ne saboda imani kuma haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka suka rayu kuma duk mai hankali duk mai hankali duk lokacin da ya ƙara sanin Allah lokacin da ya ƙara tsoron Allah shi yasa masu ilimi zaka ga sun fi tsoron Allah ba ku ce mun a'a ba ha shi Allah shi yace Allah cewa inna ma yakhsha Allah min ubadi min ibadihi ulama Allah ma wannan ana kiranta da larabci wa adatu hasri Allah ma cewa kawai ka sani kawai iyaka kenan masu jin tsoron ta a cikin bayan su sune wanda suka san shi wannan malamai wanda suka san Allah sune suke jin tsoron Allah a to in baka san Allah ba ya ka ji ka ji tsoron shi na wani hadisin kudusi cewa ya yi ta'arifu ni kabla an ta'abudu ni fa in lam ta'arifu ni fa kaifa ta'abudu ni ya ku ba ina ku sanni fa kafin ku bauta mu in ba ku sanni ba za ku bauta mu shi yasa zaka ga idan mutum zai bauta wa Allah da jahilci zaka ga yana ta abubuwa kuma shedan yana tan wannan zaka ga mafi yawa mafi yawa shedan ya daure wa mutum wato yana ingiza mutum yana taimakawa mutum kawai ya dauka addini zai yi shi yanda kawai ya ga dama yanda ya fahimce shi za ka ga mutum ya zama kamar mai hankali shi ba ruwan shi ma ba kuma sarjamin sallah baya zuwa sallah ce yana yi a gida kawai shi yana yin kayan shi za gan shi wai kamar wani gentleman amma kuma kawai kifin shaidan ne wallahi kifin shaidan ne ya riga ya kama ya sa a cikin abin nan saboda me bayan da za a yi mutum bai san Allah bai bi Allah shi yasa kaga shi din yake ziga wasu mutane yake sa musu wani suna a zamani wai sunan su komare kun san komare dai wai shi ya san yadda za a abubuwa daidai shi yana yin abubuwa daidai amma ba shi ba ruwan shi da Allah ka tambayi concept na kwamar chief ka ji su ba ruwansu da Allah su ba wai ba Allah suke bi ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ai haka yake ai a shi amma shi wai kwakwalwa ne da shi ya san me zai yi daidai kaga ai sakarci ne kana musulmi kana musulmi wannan gaba ɗaya wani abu ne wanda damun waɗanda ba musulmi ba sai su je su yi ta kwakyara su amma kai musulmi ai ba abin da zai sa kai daidai kamar ka bi alkur'ani ba abin da zai sa kai daidai kamar ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi musulunci yace kai gaskiya musulunci yace ka rike amana na musulunci yace kar kai sata duk abin da za ka yi musulunci ya sata kuma in kai da bin Allah sai ka samu lada amma idan mutum yace ba ruwan shi daidai yake mutum yace ba ruwan shi da Allah eh haka suke fara amma su shi musulmi ne shi yasa za ka ga irin waɗannan ba ruwansu da addini kuma da su ma ake cutanmu a majalisa saboda shi wai na zuwa ana maganar musulunci ma shi sai ya fita eh wai shi na shi ba shi ba addini yake ba kuma musulmi ne kuma an ce ayi alal sala da azhar zai je masallaci wannan siyasa da ake yi duk wanda aka zaɓa yana musulmi ya kamata ya zama wakilin musulmi shi ya kamata ya zama wakilin musulmi ya yi abin da zai iya wajen tsara addininsa ya abin da zai iya wajen bin Allah in ba haka ba ran da ya mutu kuma ina za a kai shi in kun duba abubuwan da muke fa wasu irin abubuwa ne marasa kyau mutum ya rayu ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da musulunci kuma yanzu ya mutu an kira malamai an yi mar sallah an dauke shi an sashi a kabari an je ya hadu da mala'iku sai ai yaya dala ya za a yi ha ai abin ka tuna ne Allah ne sani ha Allah ya sani Allah ya faɗi yadda za a yi ai Allah ya ce mana wa amma lil insani illa ma sa'a yace wa anna sa'ayahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa Allah ya ce duk abin da ɗan adam za a yi masa na sakamako a lahira zai zama abin da ya aikata ne a nan duniya kuma abin da ya aikata zai gani kuma za a masa cikakken sakamako Allah baya zalunci Allah baya mantuwa da kaga dan kokarin da ake yi ana ta kokari an shi ne shine ake yi shi yasa kada a raina kokarin da ake yi mutum yayi kokari yana zuwa masallaci yana sauraron karatu yayi ta addu'a ma Allah ya sa ya gane karatun kusan wani lokaci sauraron karatu daban gane shi daban akan samu malami kan shi kan shi bai gane karatu ba je ana samu shi kan shi bai gane karatun ba eh da ana samu saboda gane karatu baiwa ce ta Allah Allah ne yake barin mutane su gane kuma ba komai bane fa gane karatu shine aiki da karatu kai karatu daidai ai aiki da shi in babu wannan ai ba karatu in ba aka bar shedan ma ai malami ne shedan ba ga su barfisul abidin na ga sunan ga sunan kai sai wanda alqurani ya kawo kistarsu malamai ne a yi amma ina saboda sun bijirewa Allah maɗaukakin sarki sai ya zama abin bai musu amfani ba Allah ka tsare mu to dama inda za mu tashi ne inda ya ce hadal hadith muttafaqun ala sihhatihi wa talaqqathu al-ummatu bil qabul rawahu al-a'mash an zaid bin wahab an ibn mas'ud an tariqihi خرجه الشيخان في صحيح حيهما وقر آه روي عن محمد بن يزيد الإسقاطي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بما يرى النائم فقلت يا رسول الله حديث ابن مسعود الذي حدث عنك فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال والذي لا إله غيره حدثته به أنا لقوله ثلاثا ثم قال غفر الله للأعمش كما حدث به وغفر الله لمن حدث قبل الأعمش ولمن حدث به بعده وقوله فوالله الذي لا إله غيره إلى آخر هذا مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه كذلك رواه مسلم هكذا عنه وقر رؤي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه متعددة أيضا ما ليتي wannan hadisi da aka karanta na yadda Allah madaukakin sarki yake halittar wato mutane to wannan hadisi wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito shi kuma malamai na hadisi duk sun karbi hadisin nan wanda Imam Al-A'mash ya ruwaito daga Zaid dan Wahab daga Ibn Mas'ud kuma Imam Bukhari da Muslim duka sun fitar da wannan hadisi mala yace kuma an ruwaito daga Muhammad dan Yazid al-Isqadi yake ba da labari cewa akan wannan hadisi shi ya kwanta bacci yayi mafarki yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi cewa hadisin da Ibn Mas'ud ya ruwaita nan wanda yace ka ba su labari haddathana annabi ya ba mu labari shine mai gaskiya mun gaskatawa shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yan nabi ya rantsuwa ce ni na gaya masa ya ce kuma sai da ya faɗi wannan kalmomi har su so uku sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce Allah ya gafara ga Amash Allah ya gafara ga wanda ya karanta wannan hadisin ya karanta wa mutane wannan hadisin wato kafin Amash da kuma wanda ya karanta wannan mutane wannan hadisin bayan Amash kaga mu ma Allah ya mana gafara kenan na mu ma mun shiga addu'a na insha Allah shine sai mala yace amma fada cikin hadisin ko san a cikin cikin hadisin ya ce fa wallazi la ilaha gairuhu ko to wannan rantsuwa da ya kawo a cikin hadisin shine yace wannan mudurar in an ce mudurar a cikin ilimin hadisi ana nufin maganar da ba ta manzon Allah ba maganar da sahabi ne ya gittata a cikin maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine tadrij na a gitto wata magana mutum na bada labari kaman dadin labari ya sa ya karo wata na magana duk ma'anarta amma dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi wannan rantsuwan ba yace maganar ibnu mas'ud ce shi rantsuwar da take ciki kuma haka nan imam muslim ya ruwaito kuma har ruwaito hadisin daga da fuskoki da dama na yace wa fi sahih al-bukhari an sahal bin sa'ad an nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu bil khawatim وفي صحيح بن حبان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آه قال إنما الأعمال بالخواتيم ما ليتي يازو أشكين صحيح البخاري حديثي لك سهل لم سعد لك عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كسني فا أيوكا بكا wato abin da ake duba akan shine karshe Allah ya sa mu yi kyakkyawan karshe eh Allah ya sa mu cika da imani wannan ba addu'a da Bahaushe kullu zaka ji yana ta Allah ta a cika da imani babbar addu'a ce eh Allah kai sa mu cika da imani saboda in mutum ya cika da imani ko baya ba ta yi kyau ba ta yi kyau shine ma'anar hadisi ko baya ba kyau in ya cika da imani to ta yi kyau yana daga cikin hadisin da ke ba da tsoro dangane da sallah hadisin sallah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace farkon abin da za a wa mutanen hisabi ran kiyama akan sallah yace an duba sallah ta yi kyau to komai ya yi kyau idan aka duba sallah ta baci to komai ma ya baci ai kun gane magana yanzu kaman a ce mutane ne mutane biyu su zo airport da akwatuna goma goma akwati na goma goma mutum biyu kowane ne yana da akwati goma amma sai aka ce in an duba na farko shi kenan kawai ya wadatar sauran koma mai a ciki a wuce wannan ya sa littafin ahalari a cikin abin nan da kashi ta farko amma saura guda tare ya zuba koken wannan kuma ya sa kokin a jikan shi ta farko sara guda tara ya zuba a halari a kun gana wasa yawa wa za a daure wanda ya zo da guda tara a halari na? saboda shi ne jikan shi ta farko aka ga kokin shi ne ma'anar magana shi yasa duk abin da za ka yi a duniya karka yadda ka yi wasa da sallah wallahi duk yadda za a yi komai ake yi ka ringa sallah kuma ka yi kokari ka koyi sallah karka ce wai kawai ka taso ana sallah ka san da yawa haka muke yi mutum kawai ya gana sallah shi ma yana yi wannan ba daidai ba sauran abubuwa da yawa muna tsayawa mu gyaggyara mu gyaggyara kun ga lokaci duk muna da lokaci yanzu kuma lokaci da ya kokore don mu da muke aiki a national mosque tun da kun ga yanzu garin nan duk inda aka yi mutuwa nan ake zuwa na nufin sai ɗaya da shi yasa ya zama yadda ka zan harami kullum sallan gawa in kana zuwa national mosque in ka je rana guda ba kai sallan gawa ba sai ka ji garin ma dan wani ya bashi haka ɗaya biyu ɗaya biyu haka ake duk mai sallah a zara ya sani a wajen na da wuya ka yi sallan azahar ba ka yi sallan gawa ba yanzu nan na baro gawa ana mata wanka yanzu yanzu nan misali to ka gani ka san kenan ana ta tafiya kawai lissafin ne bai iso kanka ba na eh Allah sai yana can nesa na ku ci amin man yau Allah sa ba yanzu ba Allah ya kwanan mu amma dai za ana tafi na ana tafi wallahi ana ta tafiya ana ta rasuwa ana ta rasuwa shekaran jiya eh shekaran jiya ko ko wani ban Allah da ya rasu shi amma ofis bai rasu ya tafi aiki ya je ofis lafiya lau in ka ji labari ake lafiya lau shi yasa mutum ya yi kokari ya yi ta alheri yi kokari yayi dan bai san yadda za a yi ba wallahi bai san yadda za a yi ba kar ya jira wai sai gobe kai ya jira ku su jibi je sai da za a yi ba fata ake ba amma haka ke ta samun mutane yau mutum bai ji ba wanda ya kaga yadda ake ɗauke wutar nefa haka fa ake mutuwa wallahi yadda ake ɗauke wutar nefa ba ka shirya ba ba ka sai ka ji dum wanzan mala'ikan mutuwa yana da kibiya da yake harbin mutane da ita sai dai ka ji dam shi kenan da ka ji dam ɗin nan ka daina ganin mutane Allah kana cikin mutane kai an gama ka gama ka gama duniya ka daina ganin duniya ba abin da za ka fara ganin sai mala'iku wallahi a yi ta daukan ka a kai ka ina ne a kai ka asibiti duk hayaniya ake su mala'iku sun kare sun san ka riga ka iso an riga an cafke ka eh menene Allah madaukaki sarki wannan lokacin ne yake cewa falaula idza balagatil hulqum ya ce wa an tuhina izin tanzurun idan Allah ya ce ina lokacin da rai ya zo makoshi ya ce kuna kallon mutum gashi na a gabanku Allah ya ce tarji'una in kuntum sadiki ku hana shi mutuwa ma kuma da ran ku hana shi ko da ma ba ku san ran ba ai Allah ya gama da mu ranka ne fa yake jikinka kana takama da shi amma baka san shi ba da da ya riga ya kamata ya saurara waye san inda ran sheki na in ka hadu da bature ka tambaye shi na profesa bature ka ce na rai nisan da yake ba likitoci suna fede dan adam duk za su gaya ma inda wannan yake koda waye waye ban san da rai yake ba Allah ya gajiyar da ɗan adam ya bai gaya mar inda nake bai san inda yake ba kuma ka gane ka san rai ne shi ne kai ana zare shi babu kai kuma ka ga ba abin da ya kamata ɗan adam a ce yana masa check up kamar me kamar rai ai shi ne kai shi ya kamata a ce ana ɗan zuwa asibiti ana ɗan duba shi in ya ɗan lankwashe a tada shi na don shi ne matsala to gaba ɗaya ba ka san da yake ba ba a san da yake ba kaga kenan ɗan adam kawai ya miƙa wuya ga Allah maɗaukakin sarki ya tsaya ya bi Allah maɗaukakin sarki shi ne kawai hikimar da zai irin wannan hadisi kuma shi ne aka ruwaito shi daga wato ibn hibban ya ruwaito daga nana aisha cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka kawai ana lura da su ne da ƙarshe da aka yi wato in aka yi su na ƙarshe su ne za a wa dan adam hisabi a kansu wa fihi aidan an muawiya qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqul innamal a'malu bi khawatimha kalwiya idza daba'a alahu daba asfaluhu wa idza khabusa alahu khabusa asfaluhu وفي صحيح مسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل يعمل اهل الجنه بعمل اهل الجنه ثم يختم له عمله بعمل اهل النار وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل اهل الجنه وخرج الامام احمد رحمه الله من حديث انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تعدلوا بأحد حتى تنزلوا بما يختم له فإن العامل ليعمل زمانا من عمره أو برحة من دهره بعمل صالح ولو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل, برحة ليعمل البرحة من عمره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول ويعمل عملا صالحا وخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار وإن كان قبل موته فإن كان قبل موته تحول بعمل يعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن رجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة فمات فدخلها وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان فقال أتدرون ما هذا ما هذان الكتابان فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آباء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين في أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا فلا يزاد فيه ولا ينقص منه أبدا فقال أصحابه ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمر قد فرق منه فقال سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن آه وإن عمل أي شيء عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل آه أي عمل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فينبذهما آه ثم قال فرق ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعيد ما yace har wa yau an samu hadisi daga Muawiya yadda Allah ya kara tabbata a gare shi ce naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuka fa abin lura su ne na ƙarshe na rayuwa ya ce kamar guga ne wanda take da ruwa idan saman ruwan mai daɗi ne to kasan ma mai daɗi ne na idan kuma saman ruwan batacce ne to kasan ma batacce ne sannan imam muslim ya rawaito hadisi daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum fa zai ta aiki zamani mai tsawo ya ringa aiki in aljanna ya ce sai kuma a cika masa aikinsa da aikin ‘yan wuta Allah kiyaye ya ce wani kuma zai yi ta aiki aiki tsawon lokaci aiki ‘yan wuta amma sai a cika masa kuma da aikin aljanna saboda shi nan ne sana imam ahmad Allah ya masa rahama a hadisin anas daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato kada ku ringa mamaki na aikin ɗan mutum har sai kun ga yadda ƙarshensa ya kasance wato kada ku yi ta rudu da ayyukan mutane har sai kun ga ƙarshen aikin mutum yadda Allah ya madaukakin sarki ya cika masa ya ce saboda wani zai yi ta aiki zamani na rayuwarsa wato tsawon lokaci ya yi ta aiki aiki mai kyau inda zai mutu a lokacin da ya shiga aljanna amma sai zai yi mummunan aiki sai kuma ya mutu kuma wani zai zai wayi gari na wani lokaci yana ta mummuna aiki da zai shiga da zai mutu a lokacin da sai shiga wuta amma kuma sai ya zo da ƙarshe ya canza sai aiki na gari kaga sai shiga aljanna sanan hadisin nana Aisha radiyallahu anha daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum zai aiki aiki irin na yan aljanna kuma alhalin a littafin Allah an rubuta da mutane ya ce idan dam yake da lokacin mutuwarsa ya zo kawai sai ya juye sai ya aiki na yan wuta ko jiya ne ko ɗazu wani ban Allah a masallacin ne ya aika mun sako yake ban labarin wani a nan masallacin ba ina jin ba kwanan nan ba ne yadda yake cewa an yi azahar da shi amma kafin la'asar ya yi ridda na? eh kuma ya mutu haka saboda bai da lafiya sai kiristoci suka zo suka ce za su ba shi magani saboda haka ya yi ridda kuma ciwon haka ya dauke shi har yanzu zuwa lahira Allah ya tsare ku sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wani kuma zai ringa aiki aiki na yan wuta amma saboda a littafin Allah a rubuta shi dan aljanna ne sai kuma ya canza ya aiki yan aljanna sai ya mutu ya shiga aljanna haka nan hadisin Imam Ahmad da Nisa'i da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito wajen mu sai muka ganshi da takaddu guda biyu daya a hannun damansa daya a hannun hagunsa sai maza Allah ya ce mana kusan waɗannan takardun ne sai muka ce ya rasulullah sai dai ka gaya mana ba san me a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga hannun shi na dama yace wannan takarda da ku gani daga wajen Allah take yace a cikin ta akwai sunayen aljanna akwai sunayen aljanna da sunayen iyayensu har da kabilunsu Allah ya sa muna ciki yayi manzo Allah ya nuna musu yace kuma sai ya hada littafin yace kuma babu rage babu kare sai kuma ya daga littafin hannun hagun sai yace kun ga wannan shi ma daga wajen Allah yake sunayen wuta da sunayen iyayensu da sunayen kabilunsu yace shi ma ya hada shi yace kuma babu rage da sahabbai suka ji haka suka ce ah ya rasulullah to in haka ne ai kawai sai mu kwanta mai bacci na da an riga an gama kawai aikin mai za mu tsaya muna yi tunda an riga an gama komai shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu a saddidu wato ku yi ta kokarin yin aiki mai kyau ku yi ta kokarin yin gaskiya ku yi ta duk in ka ji an ce saddidun nan ba zai ka tsaye da sallah ka ba da zakka duk abin da ka sani Allah ya ce ka yi ka dage a kan shi shi ne ma'anar tattabi ya ce ku dage kuma ku kusanci juna ya ce saboda abin da yake zai faru shi ne wanda aka rubuta masa zai shiga aljanna Allah zai ba shi dama ya aikin yan aljanna a kaga dai zuwa masallaci a yi sallah aiki yan aljanna na? a ba aiki yan wuta ba ne na? akwai wuraren yan wuta ai na? akwai wuraren yan wuta ba na ko ba an san su ba a matsalaci dai ba wajen yan wuta ba ne yauwa na? da haka an Allah ya baka dama kana ta zuwa sai ka gode masa na? ya ce sa'annan kowane aiki yake hakan nan zai zamu sai dawo Allah zai sa ya yi aiki na yan aljanna ya ce shi kuma ɗan wuta shi ma haka za a cika masa da aiki na ‘yan wuta ko da wani aiki yake sai manzo Allah sallallahu sallama wato sai ya wato ya yi nuni ya daga wannan littattafan ya ce musu ubangiji fa ya riga ya gama da bayansa Allah ya gama aiki wasu za su tafi wuta Allah ka tsare mu wasu za su shiga aljanna Allah ka sa muna ciki shi yasa da wannan hadisan ne kaji malam ya bude babu ya ce hadisi mai hatsari saboda yana da ban tsoro eh yana da ban tsoro amma shi musulmi in ya tuna ya zama musulmi shi yasa wani malami yake addu'a yake cewa Allah ban roƙe ka ba ka sa na zama musulmi ba ni na roƙa ba kai ka ga dama ka sa na zama musulmi to yanzu Allah kuma ina roƙonka aljanna ita da nake roƙonka Allah ka bani eh ai kaga ba ba ba waya ka buga ka zama musulmi ba ko ba wani kokari kai ba ko wallahi kawai Allah ne ya zabe mu mun gode a وقد روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعدده وكرره الدبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد به صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاوة حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم وتدركهم السعادة فتستنقذهم وقد يسلك بأهل الشقاوة طريق طريق أهل السعادة حتى يقال ما أشبههم به بل هم منهم وتدركهم الشقاوة man kataba Allah fi ummil kitabi lam yakhrujuhu min ad-dunya hatta yasta'milahu bi 'amalin yas'aluhu qabla mawtihi fawaqa naqatin qala al-a'malu bi khawatimiha bi khawatimihima al-a'malu bi khawatimihima wa kharraja al-bazzar fi musnadihi bi hadha al-ma'na aidan من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدعو شاذة ولا فاذة إلا إلا تبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزاء منا اليوم أحد كما أجزاء فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار فقام رجل من القوم انا صاحبه فاتبعه فجر فجرح رجل جرحا آه فاستعجل الموت فودع نسل سيفه على الارض وذبابه بين ثدييه ثم تحمل على نفسه فقتل نفسه فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشهد انك رسول الله وقس عليه القصه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة زاد البخاري في رواية إنما الأعمال بالخواتيم ما لا يشكما أرويت وانا حديث لقاء النبي صلى الله عليه وسلم تفسكوكي دداما كما إمام الدبراني ya rawaito hadisi daga Ali dan Abi Dalib daga Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai ƙarin cewa wato shi dan aljanna fa za a cika masa da aikin aljanna kuma dan wuta za a cika masa da aikin wuta ne kuma koda wani aiki suke kuma wani lokaci dan aljanna zai iya samun zillewan kafa ya je ya shiga aiki mara kyau ya yi aiki na aiki na yan wuta har a ringa cewa wannan ya yi kama da yan wuta amma kafin ya mutu sai kaga Allah ya datar da shi ya yi aiki yan aljanna ya mutu a matsayin dan aljanna haka da dan wuta yana iya zuwa ya kafa ta dace ta aiki irin na yan aljanna har ma a ringa cewa shi ma yana cikin su ya yi kama da su amma kuma shi ma kafin ya mutu sai da aikin gidan da zai tafi ya tafi saboda mai a littafin Allah lauhul mahfuz duk wanda Allah ya rubuta dan wuta ne ba zai bar duniya ba sai ya mutu dan wuta wanda duk Allah ya rubuta dan aljanna ne ba zai bar duniya ba sai ya mutu dan aljanna Allah ka samu na cikin aljanna sai ce ayyuka duka karshen su ake duba ayyuka karshen su ake duba Imam Bazzar ya fita a cikin littafinsa sa mahadisi daga ibnu umar daga annabi sallallahu alaihi wasallama yanda yazo yazo kuma buhari da muslim hadisin sa'al dan sa'ad sha annabi sallallahu alaihi wasallama ya hadu da da mushrikai wato an je wajen yaki ana gabza yaki da mushrikai to a cikin sahabban wanda suka zo yaki ta bangaren musulmi akwai wani mutum ba dama ne bai barin mutane kaɗan ko mutane da yawa fata ya afka musu kuma ya kakkashe su ana gani shi irin gwarzo mai ƙoƙari sahabai sai suna maganarsa suna hirarsa suna cewa kai wannan yaƙin fa wannan yaƙin fa kai babu gwarzo a cikin yaƙin nan kamar wani buɗan baki annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ai dan wuta ne ana fa yaƙin manzo Allah zai ce ce sahabbai ai wuta ne dan wuta ne wanda suka kira din gashi yana ta yana ta yaki na o ba yaki nawa yanzu karfe na ka san ko shi nake ta kallo na na na ai yanzu karfe na lalle da kun da yau to to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ai dan wuta ne to mutumin da ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dan wuta ne yaga kuma yana ta yaki sai ya ce bari sai ya bi wannan mutumi ya ga me zai faru saboda yanzu dai gashi a fili aiki yake to ana cikin yaƙi kawai sai aka ji masa rauni shi wannan mutumi aka ya faɗi yana ta yawo yana duduba gawawaki sai ya gaishi an ji man rauni yana tsaye a kai shi sai ya ga ya ɗauki takwabi ya sa a jikinsa ya farɗa jikinsa ya kashe kansa yana ganin ya yi wannan ya kashe kansa ɗin ya keta kanshi da wuta da wuka shi ne kawai sai mutum ya tashi ya garza ya sai inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce na tabbata kai manzon Allah wato zai ba shi labarin abin da ya faɗa cewa wannan mutumi dan wuta ne shi ne sai ya gaya masa ya rasulullah na je na ga gawansa da ransa shi ya ɗauki wuka ya kashe kanshi shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai haka abin yake mutum zai ringa aiki aiki na yan aljanna a gaban mutane suna ganin kamar shi ne alhalin dan wuta ne Allah ya tsare mu sai nan wani zai ringa aiki aiki na yan wuta mutane su ga kamar dan wuta ne amma kuma dan aljanna Imam Bukhari ya kara a wata ruwa ya ce ai ayyuka karshen su yadda aka gama aka cika shine abin lura وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سيء ونحوه ونحو ذلك فتلك الخصال الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير فتغلو عليه تلك الخصلة في آخر أمره فتوجب له حسن الخاتمة حسن الخاتمة قال عبد العزيز بن أبي رواد حدثت رجلا عند الموت يلقن الشهادة لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بما تقول ومات على ذلك قال فسألت عنه فإذا هو مدمن الخمر وكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته أيا ميت القلب إن كثيرا من الناس يفهمون الحديث السابق فهما سقيما ويقولون لا نعلم الخاتمة ولذلك بدل أن تطيع أن أن تطيعه فتموت على المعصية فإذا لا نطيعه أبدا اعلم أن المراد من الحديث الرجل الذي يتظاهر أمام الناس بالطاعة لكنه في داخله منافق أو مرائل أو غلب عليه حب الدنيا والمعاصي فهذا الذي تكون خاتمته سيئة فإن حقا فإن حقا على الله لمن أطاعه أن يحسن بدايته وأن يحسن خاتمته وأن يتولى رعايته ولا يظلم ربك أحدا سمعت أنا malaiki fadin da yace abin da yake bayyane ga mutane yace nuni yake a cikin cewa mutum zai zo ya dinga aiki na kwarai amma cikin zuciyarsa mugu ne wato abin da yake boyewa ba mai kyau bane mutane za su ga kaman mutum amma ya boye wani abu tsakanin shi da Allah babu da kyau shine babban matsala wato saboda shine yake samun wannan mummunan cikawa Allah ka tsare mutum ya zama yana da wata dasisa yana da wata mugun nufi yana da wani abin da ya boye a cikin ransa mutane ba su sani ba yace wata kila wajen aiki mummuna mutum ya zama in ya shigo cikin mutane kamar annabi Musa amma da ya ɓuya baya a ganin shi kamar fir'auna kun ga wannan abun babu kyau akwai zunubi da ake kiran shi zunubul khafiyya wato zunubi na boye suna da muni mutum a cikin mutane ya zama mutumin girki amma yana shiga ya kulle kofa sai zama kaman ba wanda ya rena sai Allah komai zai iya yi wannan bai da kyau Allah baya son haka eh ana son dan musulmi ya zama fefe daya a waje ka ba Allah a gida ma ka bi Allah na a waje ka ji tsoron Allah a gida ma ka ji tsoron Allah kana Najeriya ma ka ji tsoron Allah an ka je Ingila ma ka ji tsoron Allah in kana Najeriya kana jin Allah in ka je America ka ji tsoron Allah kar ya zama in ka je America kaman Allah baya ganin ka kan haka shaɗe yake wa wasu in suna garinsu mutanen kirki amma da sun yi tafiya da yake sun ga garin duk ɗan duniya ne shi ma kawai zai zama ɗan duniya ya manta allan da ya ji tsoronsa a najeriya shi ne yake amerika na shi yake kallonsa eh mala'ikun da suke ɗaukan hotonsa a najeriya su ne dai suke ɗaukan hotonka a amerika duk ɗaya ne ka ke nan ɗan adam ya ƙoƙari ya zama faifai ɗaya wannan yana sa ɗan adam ya samu rahamar allah allah ka yi mana rahama shi ne yake cewa haka dan mutum ya zo irin wannan da suke samun munan cikawa za ka tarar da mutum yana da wani ɓoyayyen abu a cikin zuciyarsa na to wani kuma za ka ga yana aiki mara su amma yana da alheri a zuciyarsa yana da alheri to yanzu sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya yi masa cikawa wadda take mai kyau Allah ka yi mana haka Abdulaziz ɗan abi rawa da yake cewa wata rana ya je wajen wani mutum ya samu yana magagin mutuwa ana ce masa ka la ilaha illallah mutum ake son ya faɗi la ilaha illallah ana ta nanata masa budan bakin sai ya ce shi fa kafiri ne shi da kansa ya ce shi ba ruwansa da la ilaha illallah kuma haka ya mutu Allah ka tsare ya ce sai na je ina tambaya wannan mutumin ya yake aka ce ai kullum kamar mota yake na? yawo a ko bakwa da hausa su yawa ai ba washe kanin kaji ya ce wa mutum kullum kamar mota na? yana cikin giya na? a ai wata ba kullum ke da ba zai kullum cikin giya ne kullum yana cikin giya allah ya kiyaye shi ne abdulaziz yake cewa da bayan ya ba da wannan labarai ce ku ji tsoron zunubai mutum ya je ta saban Allah wannan mutumin zunubai ne ya tashi ya samu wannan mummunan cikawa shi ne mala ya ce ya kai mai mataccen zuciya da yawa ba daga cikin mutane suna fahimtar wannan hadisi da muka karanta ko hadisai muguwar fahimta wanda ba haka suke ba wani lokacin sai ya ce ah to tun da haka ne ni bari kawai na je na yi ta shagali namun tun da an riga an rubuta na sai yadda ta kasance ya ce wani yana iya fahimtar haka ya ce shi kenan shi ya ce ba zai bi Allah ba madaukakin sarki ya ce wannan kuskure ya ce ka sani wannan hadisi abinda yake illarsa shine yana kan mutane waɗanda suke bayyana mutane alheri amma aboye sharri ne da su mutum ya zama duk zahirinsa alheri amma baɗininsa shari ya ɓoye munafurci a cikin zuciya ko kuma ya zama shi aikin da yake na addini gaba ɗaya yake kawai yana yi ne don a gani ko don a ji kawai manufarsa kenan ba maganan tunanin lahira ba maganan Allah a tare da shi wani abu kawai ya sanya a gaba to wannan sai ya zai yana cikin waɗanda suke samun irin wannan mummunar cikawa Allah kiyaye ko kuma mutum ya zama san sabon Allah ya mamaye zuciyarsa sai ya zama wato san duniya ita ce kawai a gabansa mutum duniya ya sa a gaba ba wai sa duniya irin na map ba kuzo wani ya taba zuwa ya sa ya daga wasu hankali wani ne ya samu aiki a nan garin to a gaban shi a ofis akwai irin map din nan na duniya shine da yazo ya gaishe shi da ya kuma sai ce abokan shi ai ya je ya samu wani ya sa duniya a gaba da hankalin kowa ya tashi don kakan an ce mutum ya sa duniya a gaba ya zai sai har ma ya ɗauke shi hoto ga ta nan sai suka ga map na na duniya to ba irin wannan sanya duniya a gaba ba mutum ya zama babu manufar Allah tare da shi ba ya tunanin haɗuwa da Allah kunga rashin tunanin haɗuwa da Allah matsala ce Allah maɗaukakin sarki alkawarin da yawa waɗanda ba sa shirin haɗuwa da shi ba kyau Allah maɗaukakin sarki a cikin alkurata innal ladhina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su fatan haɗuwa da ni ba sa shiri su ba ruwan su kawai da mu Allah ya ce wa radu bil hayatid duniya kuma suka yadda da rayuwar duniya sai ya ce wadu ma'annu bi ha suka nutsu da ita yana ga kawai da ya samu komai da lahiya lau kaga dai mutum mai hankali ya san duniyar nan shiriri ta ce ko ba shiriri ba na wallahi shirme ne shirme ah to ba ya ishe ka karatu ba ne yanzu wannan bawan Allah da ya mutu na Kano amma dukiyar nan da ake faɗa da gaske ne a na tambaya fa na yi na ce da gaske ne yawwa ba ta kai haka ba ko amma dai yana da kuɗi na yawwa Allah ya ji kanshi eh Allah ya ji kanshi yana da kuɗi ai baka sani ba abin da yasa dole ma a tambaya ai wa'azi ne ga al'umma ai wa'azi ne Allah ya wa mutane saboda kaga kowa dai fafutukar da kowa yake ya samu kuɗi to an saka samu shi Allah ma ya taimake shi labaran shi na ƙarshen rayuwar shi akwai daɗi yayi ta ayyuka na yayi ta ayyuka na alheri eh zahiri ya taimaka dama amfanin dukiya kai taimako ka yi taimako ka yi abin da za ka yi ka ci ka sha ka yi sutura ka taimaka shi ne kama wani dukiya amma maganar wanda aka tara aka bari ai ba wani abu a ciki sara hisabi ya rage sara hisabi eh ana maganar hadisi da ya ce ya cewa yana son a kai shi an binne shi a madina da muna magana da wasu malamai na ce musu to ni dai gaskiya fahimta ta hadisin da na sani tambaya ne na ce hadisin da na sani na san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana wanda ya mutu a madina amma ni ban san hadisin kai mutum madina ba tambaya ne na ce ni ban san shi ba kuma su ma ba su gaya mu ko wani ya san shi na san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya sami iko a cikinku ya mutu a madina to ya mutu a can saboda zan yi ceto na musamman ga wanda ya mutu a madina amma na ce ban san hadisin cewa an ka mutu a wani waje a kai ka madina ba ko ba kuwa na tambaya kawo na ba wanda ya san shi ba wanda ya taba je wani malami ya karanta na kusan ilimi da yawa na wataƙila wani ya ce wani malami ya taɓa karantawa na ni wancan na sani wallahi a ƙoƙari nake ko akwai shi ne na na cewa mutum ya mutu a wani waje a kai shi madina a je a tambayi malamai da Allah ina son na sani ni karuwa nake nema na na an tambaya mana kaga idan idan akwai shi mutum sai ta kokari ko ya aboki da ɗan sarkin madina na? na na so uku ok ok ba hadisi ba ne yau to na yawa eh can ba eh a to ainihin hadisi nake tambaya ko akwai to to ai an ce a tambaya eh a tambayi malamai da Allah wani ya ji kaga za ka ƙara ilimi na ce ko kai baka da kuɗi ba sai ka lallaba ka yi abokin ɗan sarkin madina ba in ka mutu kai ma a ce akwai abokin shi ka san saudiya suna da ƙarfi in ɗan sarki ya ce a kaka wala za a kaka na sai za a kawo ka to Allah ya sa mu cika da imani a duk inda muka mutu ko ma ina ne Allah ya sa mu cika da imani shine yafi kowanne amma Madina lalle waje ne mai girma makabartar baqi'a ita ce VIP na lahira eh makabarta ce da su kadai Allah zai so tadawa kafin a tashi kowa a duniya a filin kiyama a malam ba dai wasiya ba kai dai Allah ya sa an kai shi kai ka bar wasiya ba kai ka misali ai ba magana ba na shi yana da alaka da su gaskiya dadewa yawa kuma da kuma ya san arziki da abubuwa da dai abu in ka ji ma yanda aka yi aka aka kai shin ai an yi ta kai ruwa rana domin shi ma din ma dan ma da wasu ma daga cikin abokai wasu ma sarakunan wasu kasashe da suka sa baki duka in ka ji abubuwan da yawa da za ka gane kai ma ba za ka ce a kai ka ba don ba za dai abin ne ka ba ke ka ce a a to sai na za a kai ka na Allah ji kan shi ya bi to sai ce lalle ka sani wato shi Allah maɗaukakin sarki haƙƙi ne Allah ya ɗora wa kanshi duk wanda ya masa biyayya to zai sa ya kyakkyawan ƙarshe don karka yi tunanin cewa bari a saba Allah don ko za a yi wannan canjin a'a in mutum yana cikin bin Allah to Allah zai kyautata masa kuma zai kyautata ƙarshensa kuma Allah zai tsare shi saboda Allah ba ya zalunci ba za a zama kana bin Allah ba kuma sai a ma mummunan ƙarshe Allah ba ya haka ba zai samu ba ba zai samu ba wai mutum ne ya rasu ran laraba sai aka bar shi sai ran juma'a abin ne shi ko zai samu wannan falala na ce ba zai samu ba allahu alam amma dai a karatu ba zai samu ba don bai mutu ranar juma'a ba shi mutuwa ran juma'a shi wannan da yake wata wata wata gara ba ce allah yake wa mutane allah ka yi mana yawwa ka mutu juma'a ka mutu kana sallah ka mutu kana karatun qur'ani ka mutu ka cika da la ilaha illa duk wani alheri wata falala ce kyauta ce ta Allah madaukakin sarki Allah kai mana yau amma ka mutu wata rana wa ajira wannan rana to ai Allah ya san ba ranan ka mutu na yawa kuma ma musulmi ba a sashe wannan abun ba ana san da mutum ya rasu abin shi haka Allah ya kaddara ba yana nufin in mutum ya mutu ba juma ba wai mutu da imani ko kadan ba haka za ka iya mutuwa ran lahadi ka tafi aljanna wani ya mutu ma ran juma'a ya tafi wuta na nu eh wannan wani abu ne daban amma dai falala ce da haka in mutum ya mutu ran ya mutu lokacin za a binne shi ba za a jira a ce sai juma'a ba Allah wa ala wa alaikum salam amin amin ka ba ka sallah kawai ɗan wuta ne kai karka ja karka raba kawai shi ne in an rubuta ka ɗan wuta sai ka ƙi sallah amma kaga wannan ai wannan abin da ya faru lalle wa ne kaga an musa karatu bai bai an musa karatun hadisi a dubiye ai hadisin ba cewa yake kawai don an rubuta ka shi ke da ah to ai da ka ƙi sallah ka gane cewa kai ɗan wuta za ka ah shi ne ma'anar magana annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai ruwayar wannan hadisin ba wannan ba lokacin da ya ce da ya gaya musu cewa ya yi wani ya ce masa ya rasulullah fa fi mal amal to don me za mu tsaya mu yi tsaya ayyuka sai manzo Allah ya ce musu i'malu fa kullum miyassaru lima khuliqa la yace ku dage da aiki kowa Allah zai ba shi damar aikin inda zai je ne ka gane da ka ga shi da yake sallah yakin yin sallah ah ma salaka kun fi sakar na ku karanta mana qalu lam nakum min al-musallin na haka aikin tafiya dan wuce yake Allah ya sa ya ji wa'azi ya da sallah amin wa alaikum assalam na'am ya aka yi aka sani to yanzu waye ya sani ka san abin da zai sa an tambaya fa wasu labaran duk labaran duniya ne ha wannan gaskiya ne nake faɗa da haka kaga wanda ya sani shine wannan an tsayar da shi gaban Allah zai nuna wanda aka damfara na da wanda ya damfara wannan shine magana ta musulunci kai da ka sani amma don irin wannan labaran wannan da yawa ƙarya ne za ka ga wani ya je za ka ana ta faɗin labari a kai shi amma layin ka zo sai ka samu ba haka ba ne ko masu labaran shi ma za ka ji wani ne ya gaya masa ya ji a can ne ya ji a can to wannan labari musulunci gaba ɗaya bai yarda da shi ba wala bai yarda da shi ba wasu mutane biyu sun taba zuwa wani wajen wani tabi'i suka zauna sai suka yi ta cin naman wani mutum suna ta maganarsa suka tashi ɗaya daga cikinsu ya je ya kwanta bacci kasan in Allah yana son ka da shirya sai ya taba ka tun anan da ya kwanta bacci sai ya mafarki wani mutum baki kato ya zo masa da naman alade ya ce masa kaci ya ce a niyar zan ci alade ya ce kaci ko kaci gidanku ya ce haka ya dinga cin naman aladen na a cikin bacci da ya tashi shi ne zo yana gaya malamin kasan sai da ya yi wata ɗaya bakinsa na wani alade saboda cin naman mutane da haka mu kiyaye ba wai ban sani ba wannan ina wani bayani ne saboda na san abin da yake na a cewa mutum kawai an gaishe da kuɗi cewa kuɗin shi kuɗin haram sai ka yi ta tambaya a ina ne aka yi duk ba wanda ya san yadda aka yi kawai labarai ne na wane ya ce wane ya ce in ka je kuma labarin musulunci wanda har za a yi hukunci akan mutum to ba da irin wannan labarin ba yanzu mutum a ka'idan musulunci in mutum ya zo ya shigo masallacin nan sai ya ba mu kyautar kuɗi dubu goma goma duka mun ci halal misali nake duka mu halal aha eh amma a ce kai sai ka gan shi ya rufe wani mutum da duka ya kwace marjaka ya buɗe ya ga kuɗi ne ya ce masha Allah ya kori mutumin ya yi can sai ya zo masallaci sai ya kama raba wannan kudi kai in ka karba ka ci haram Allah ta kun fahimce ni kai in ka karba ka ci haram na amma mu mun ci halal dan me dan ba mu sani ba na yawa amma kai da ka sani shi yasa wannan hukunci da za a yi koma akan waye kaje ina tambaya in an tabbatar cewa na haramun ne ba za a karba ba na na san amsan kenan in ana da tabbas shi ne tabbas shi ne har gaban Allah za a tambaye ka ka san haram ne to wannan haramun ne ka karba amma sauran mutane ka bar su su karɓi kuɗin su na kuɗi ne kawai ya samu kuɗi shi ya san da ya samu su na shi Allah zai tambaya na a bar mutane su yi mu'amala saboda idan aka ɗauki wani hanya duk mu'amalar mutane da kuɗi sai an hana ta na ya yi matsala ce babba wani ba ko ba ce mai wahala kuma Allah ma bai dora mana ba da ya san ba za mu iya ba eh wallahu a'lam assalamu alaikum
da ashirin to na ƙarshe garinsu to me kace ai baka ce komai ba yanzu ha to ba shi kai ba madina za a kai ka sallu ala nabi kari allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad
wani bawan Allah shi ma an ce wani musallar juma'a da shi wani juma'a an yi ya yi azumin juma'a zai shiga ya sa ta faɗi a masallaci zai tana wasu ta faɗi a kuko ya rasu shi ne aka ce da Allah ya sa shi gurma yana zuwa
Allah ya jiƙe shi akwai wani bawan Allah da wai mun yi sallar juma'a da shi wannan juma'a kuma ya rasu a kubuwa Allah ya mashi gafara Allah ya sa ya huta akwai wani bawan Allah kuma bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya akwai shi ciyaman na wannan masallacin shi ma bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya mu karanta fatiha duk waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya ma da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya كانت فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنت بحوائجنا عليم وعلى قضائها قدير فقد حوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مكير الأثرات اللهم اسمع عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا امورنا ما راحت لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منا والميتين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه اللهم انا نسالك حسن الخاتمه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين Thank you. 软肋。